أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا لهدي شدة قوة رمضان شدة قوة shida biyar kai afwan biyar ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da shida da arba'in da bakwai afwan daidai da ashirin da biyu ga watan biyu miladiya ta dubu biyu da ashirin da shida kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci albarka masallacin juma'a na ammar bin yasir domin ci gaba da gabatar da tarjama ma'anonin alkur'ani cikin wannan wata mai albarka muna nan a cikin sura ta uku suratu ali imran inda ajiya muka karanta daga fadin Allah madaukakin sarki ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات آية 105 har zuwa faɗin Allah maɗaukakin sarki lai ya zurrutum illa aza aya ta ɗari da goma sha ɗaya za mu ji aya ta ɗari da goma sha biyu sha Allah Allah maɗaukakin sarki ya ce ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين
Allah madaukakin sarki ya ce duribat alaihim mubilla an haɗa su da ƙasƙanci aina ma tuqifu duk a inda suka kasance illa bi hablin min Allah sai dai idan sun rike wani alƙawari daga Allah wa hablin minan nasi da kuma alƙawari daga mutane wa ba'u bi ghadabin min Allah sun dawo da fushi daga Allah wa duribat alaihimul maskana an hada su da talauci zalika hakan ya faru bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah saboda cewa su sun yi sun wato sun kasance suna kafircewa ayoyin Allah wa yaqtuluna al-anbiya'a suna karkashe annabawa bi gairi haqqin ba tare da haƙƙi ba zalika wannan ko ya faru bima asaw sabida abinda suka kasance suna yi na sako wa kanu ya'taduna kuma sun kasance masu ketare iyaka laisu sawa'a Allah ya ce dukkan su ba abu ɗaya bane min ahlil kitabi daga cikin ahlul kitab ummatun akwai wata al'umma qa'imatun tsayayya yatluna ayatin lahi da suke karanta ayoyin Allah ana al-layli cikin dare wa hum yasjuduna suna yin sujada yu'minuna billah suna yin imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira ويأمرون بالمعروف سنا أمرني دكتشاوان أيكي وينهون عن المنكر سنا هنا ممونا ويسارعون في الخيرات سنا سيري وجن أيكا الخير وأولئك من الصالحين وأن سنا لمسكين متانا كيركي وما يفعلوا من خير duk abin da suka aikata na alkhairi falan yukfaruhu ba za a tauye musu ladansa ba wallahu alimun bil muttaqin Allah masani ne game da masu kiyaye dokokin Allah masu tsoronsa waɗannan ayoyi kafin mu bi su za mu sake ɗan yin baya kaɗan mu kalli ayoyin da muka karanta jiya mu fitar da wani abu na darussan da ke cikinsu kafin kuma mu ji abin da malamai suka faɗa game da waɗannan ayoyi na yau. Allah maɗaukakin sarki cikin ayoyin da muka karanta jiya, Allah ta'ala ya nuna mana cewa rarrabuwar kai tsakanin al'umma ba alkhairi ba ne. Allah maɗaukakin sarki yana son al'umman musulmi su zamto a dunkule kada su rarrabu har Allah maɗaukakin sarki ya yi musu ishara zuwa ga waɗansu waɗanda sun rarraba kawunansu sun kuma saba wa junansu kuma bisa san zuciya ba bisa hujja ba kuma Allah ya faɗi irin abin da ya yi musu na azaba mai girma sannan a ayoyin da muka karanta jiya mun ji cewa mutane za su kasu gida biyu da ranar tashin kiyama akwai muminai waɗanda suka yi ayyuka na ɗa'a suka yi imani da Allah maɗaukakin sarki suka bi dokokin Allah maɗaukakin sarki sau da ƙafa suka yi riko da addinin Allah suka riƙe abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi na sunna waɗannan su ne waɗanda za su tashi da fararen fuskoki ranar tashin alkiyama shi yasa babban malami wato imam ahmad bin hanbal yake cewa ahlus sunna su ne waɗanda Allah ta'ala ce yawma tabiyyatu su ne waɗanda za su tashi da fararen fuskoki saboda babu wanda ya kai su bibiyar maganganun Annabi sallallahu alaihi wa sallam babu wanda ya kai su karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai su yawaita salati domin kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce naddara Allahu ra'an sami'a maqalati Allah maɗaukakin sarki ya haskaka fuska ya haskaka zuciya ya haskaka rayuwar mutumin duk da ya ji magana ta ya kiyaye ta ya isar da ita ga waɗanda ba su santa ba kamar yadda ya ji ta da yawa daga cikin malamai suka ce babu waɗanda suka cancanci wannan sufa da wannan addu'a ta annabi nazzara Allahu ra'an sama da malaman hadisi saboda kullun qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqa rasulullah kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kullun cikin maganganun annabi ba su da aiki sai annabi ya ce annabi ya aikata annabi ya shiga annabi ya fita annabi ya zauna annabi ya tashi sallallahu alaihi wasallam duk sanda suka faɗa kuma sun suna hadawa da salati shi yasa babban malami imam ahlus sunnah wal jamaa imam ahmad bin hanbal yake cewa wayannan wayanda za su tashi da fararen fuskoki ranar tashi da kiyama abu taruko da sunnar annabi ce Allah ya sa mu cikin su sannan mun ji daga cikin mutane da za su waye gari ranar tashin alƙiyama ko kuma waɗanda suka kangare wa dokokin Allah suka yi wa dokokin Allah karan tsaye suka kafurce wa ayoyin Allah suka kafurce wa manzannin Allah madaukakin sarki suka tsagerance wa wato suka yi wa Allah madaukakin sarki tsageranci to waɗannan su kuma mun ji yanda za su tashi ranar tashin alƙiyama su ne wanda za su tashi fuska ba allure ba walwala ba farin ciki ba jin daɗi babu murna babu wani yanayi na nuna cewa suna cikin kwanciyar hankali a fuskokin su ranar tashin kiyama da haka wannan aya guda biyu sun tabbatar mana da rarrabuwar mutane zuwa gida biyu akwai yan aljanna wanda muna fatan Allah ya sa mu a cikin su akwai kuma yan wuta Allah ya tsare mu daga shiga cikin su to sannan muka dauki ayar kuntum khayra ummati wannan aya tana ɗauke da bayanin falalar al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a karan farko kuma sahabban annabi sallallahu Alaihi wasallam su ne suka ciri tuta su ne kuma suka ɗauki wannan sufa a karan farko da Allah ya ce kuntum khaira ummatin to sahabban annabi sallallahu Alaihi wasallam lokacin da ayar ta sauka ba na nan ba ka nan ba sa nan waɗanda suke nan a daidai lokacin da aya ta sauka ba wasu bane face sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna darajar su da falalar su yace khairul quruni qarni mafi alherin karni da aka taba yi a duniya manzo ya ce shine karni na to karnin annabi sallallahu alaihi wasallam shine karnin sahabbai domin kamar yadda muka faɗa jiya duk maganar da kace cewa annabi ya karanta su ne ɗaliban shi ne malamin duk inda ka ji annabi ya ja sallah su ne nema ko shi ne nema duk inda annabi ya tafi fagen fama wajen jihadi su ne waɗanda suka dafa su suka tallafa suka sadaukar da rayuwarsu da dukiyoyinsu suka haƙura da gidajensu don taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam da taimakon addinin Allah da aka su ne a kan farko waɗanda wannan alkhairin da Allah ta'ala ya ambata a cikin wannan aya su suka fi cancantarsa kafin in sa ran shiga ko ka sa ran ka shiga sannan su ne waɗanda suka fi cancanta da sufar da aya ta zo da shi domin da aka ce ku ne mafi alherin al'umma da aka fitar don amfanar da mutane sai Allah ta'ala ya ce ta'amuru da bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kuna umarni da kyakkyawa kuna hana munkari kuma kuna masu yin imani da Allah wannan waɗanda suka siffantu da wannan sufa babu ɗungushe sufar ta yi musu kyau ta zauna a tattare da su ba wasu bane face sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda umarni da kyakkyawa da hana munkari yasa addini ya zo mana nan domin ba a nan ne inda aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam ba sauran sassanin duniya duk da kake jin addini ya leƙa wannan addini ya leƙa ne ta sanadiyar waɗannan bayan Allah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su addini haka suka dinga tafiya ƙasashe ƙasashe gari gari wajen yaɗa wannan addini har Allah madaukakin sarki ya sa na samu ainihin wato wannan alheri kai ma ka samu duk wanda ya samu shi ma ya samu dan haka wannan sufa ta tabbata akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam domin da ba su yi wannan aikin ba to da babu mamaki har yanzu addinin musulunci za a iya ganin sa a matsayin bako za a iya ganin sa a matsayin ba dan gari ba amma saboda al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkari da sahabbai suka yi wannan yasa muka gane addini muka fahimci sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan a cikin wannan a falala ta al'ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai amma tardawna an takuna rubu a ahli janna yanzu ba za ku yarda ban aka ce in an kasa ɗan aljanna gida hudu ne kashi ɗaya al'ummar sauran annabawa su ne kashi uku ko kuma gabaki ɗaya an tattara al'ummar da ta taɓa wanzuwa a doron ƙasa in an kasa gida hudu ko ne kashi ɗaya shi ba za ku yarda da wannan tayin ba sahabbai suka yi kabbara suka ce Allahu akbar wannan yana nuna maka yawan al'ummar manzon Allah a cikin aljanna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amma ta qaula an takunu thuluth ahli aljanna to yanzu ba za ku yadda ban aka ce ku ne kashi ɗaya bisa uku na ‘yan aljanna kun ga an ƙara samun yawa nan ma sahabbai suka ɓarke da kabbara suka ce Allahu akbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce inni la arju an takunu shaqara ahli aljanna yace ni ai fata na ma ba maganar ku zama ɗaya bisa uku ba fata na ku zama rabin ‘yan aljanna ban ki ba a ce al'umman manzan Allah mazala ce ban ki ba a ce al'umma ta ita ce rabin ‘yan aljanna rabin kuma shi ne aka raba tsakanin mutanen annabi Musa, annabi Ibrahim, annabi kaza da annabi sauran annabawa. Wannan kaga shi ba hadisin yana sake fito mana da wannan aya ta alkhairin da Allah madaukakin sarki ya tattare a wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam musamman ummatul ijaba ba ummatul da'awa. akwai hadithin abi huraira Allah ya kara masa yadda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa nahnu al-akhirun al-awwalun yawm al-qiyamah manzon Allah ce mu ne muka zama na karshe cikin al'ummomin da Allah ya aiko mu ne al'ummar karshe amma kuma mu ne na farko ranar tashin al-qiyamah mu aka ai wato mu aka aka wato aka aiko wa annabi a karshe mu ne al'ummar ƙarshe amma wajen falala wajen daraja da ɗaukaka ranar tashin kiyama mu ne da farko nahnu awwalun nasi dukhulan lil janna za Allah ya ce mu ne na farko cikin mutane waɗanda za su shiga aljanna a cikin duk al'ummar duniya al'ummar da za ta fara shiga aljanna bayan manzanta ya shiga shine al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai da annahum utul kitaba min qablina duk da cewa an ba wa wasu littattafai da annabawa kafin mu wa uti na min ba'dihim mu kam an ba mu littafi bayan su kuma an ba mu manzo an aiko mana da manzo bayan su fa hadana Allah li makhtalafu fihi min al-haq sai Allah ya shiryar da mu bisa ga abin da su suka tsaya suna ta sabani akan sa na gaskiya fa hada fa hadha al-yawm alladhi ikhtalafu fihi an-nas lana fihi tabaqun gadan lil yahud wa lil nasara ba'da qadi da aka zo ana ta sai suka tsaya suna ta jayayya game da ranar juma'a Allah ta'ala sai mana lutubi sai muka dauki ranar juma'a sai su kuma wasu mu sai suka dace da ranar sai suka dauki ranar asabar su ne yahudawa ranar lahadi kuma kiristoci suka dauka wannan yana da cikin alkhairi da wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama ta samu da aka wannan aya ta sake nuna mana wannan daraja da falala ta al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan abu na gaba wato wannan alkhairi mun same shi ne saboda umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna da kuma imani ingantacce wannan yana da cikin abin da ya ba mu wannan daraja wannan ɗaukaka abu na biyu wajibi ne wannan al'umma ta fahimci darajar da Allah ta'ala ya mata fahimci karamcin da Allah ta'ala ya mata domin al'umma ce wadda ta zama ƙudwa a barkoyi al'umma ce wadda ake so ta ja gaba ta jagoranci sauran su biyo bayanta haka wannan yana daga cikin abinda wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam take kwanta da shi sannan abu na uku umarni da kyakkyawa hana munkari wannan al'amari ne mai matukar muhimmanci al'amari ne mai matukar girma da shi ne wannan al'umma ta samu ɗaukaka da ta samu a wurin Allah. Shi yasa da zarar mun daina umarni da kyakkyawa, mun daina gaya wa kyanmu gaskiya, mun daina hana junanmu yin ba daidai ba, to wannan alkhairi da Allah maɗaukakin sarki ya ce ya babu, to mun same shi ne ta dalilin wannan, to in muka bar shi kaga wannan alkhairi zai iya bar mutu. Haka wannan yana daga cikin abin da muka fahimta cikin wannan aya. da aka imani ingantacce shi a ƙarƙashinsa shi yasa kaga sai da aka yi maganar umarni da kyakkyawa da hana mummuna sannan sai aka yi maganar imani da Allah dan a nuna maka muhimmancin al'amru bil ma'ruf wannan hayu alal munkar duk da muhimmancin da imani yake da shi amma sai aka fara gabatar da al'amru bil ma'ruf wa nahy munkari sannan aka yi maganar imani domin Allah maɗaukakin sarki yana cewa ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sai ce wa tu'minuna billah da haka da imani ne ingantacce ake iya yin umarni da kyakkyawa ake iya hana munkari idan imani babban imani ne to me shi ma bai gane menene ma'ruf ba ballantana ya umarni da shi bai fahimci menene munkari ba ballantana ya hana shi wannan yana daga cikin falalar al'amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa a cikin ahlul kitabi akwai mutanen kirki su ne waɗanda suka yi imani da littafin da aka aiko musu da manzan da aka aiko musu sannan suka yi imani da alkur'ani suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ce minhumul mu'minuna wa aktharuhum al-fasiqun amma ba wadanda suka yarda da manzancin Annabi sallallahu alaihi wasallam suka gaskata al-Qur'ani masu da yawa kamar yadda ishara ta gabata jiya irin su Abdullahi bin Salam wannan yana daga cikin daya da ya zama zakka cikin ahlul kitabi cikin yahudu wanda Allah madaukakin sarki ya azurta shi da yin imani ya kuma gaskata Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin tawaga ta sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da haka sai Allah madaukakin sarki ki ta su fasikan lan yadurrukum illa aba ba za su iya cutar da ku ba ko da sun so su cutar da ku sai cutarwa ya kada wa in yuqatilukum idan kuma sun so su yaƙe ku yuwalluhumul adbara thumma la yunsarun Allah madaukakin sarki ke cewa ayi wato yuwallukumul adbara za su juya da baya su fita da gudu su barku thumma la yunsaruna sannan ba za a taimake su ba wannan kuma abu ne wanda ya faru ranar da aka yi khaibar ranar da aka yi khaibar hakan ce ta faru Allah madaukakin sarki ya kaskanta su ya tirmuza hancin su kamar yanda ya gabata cikin yahudawan ainihin wato da suke cikin garin madina irin banu kainuka banu nadir banu quraiza wa'annan dukkan su sun himmanto sun kuduri aniyar cutar da sahabbai cutar da musulunci shine Allah ta'ala ce in ma sun cutar din kaɗan ne sannan kuma ba za su yi nasara ba sannan Allah maɗaukakin sarki zai tabar da sa'ayinsu zai tabar da aikinsu ba za su zamanto sun cimma burinsu ba haka annasara a ƙasar sha kasarahumus sahaba sahabban karya lagon kiristoci a ƙasar sha bi gairi ma mawuɗin a wurare daban-daban aran gama tsakanin al'ummar musulmi sahabbai da waɗanda suke magautan musulunci cikin yahudu da nasara al'amarin bai kwashe wa kiristoci da daɗi ba kamar yadda al'amarin sun kwashi kashinsu a hannu su kansu ɓangaren yahudawa banu nazir banu kainuka banu ƙuraiza waɗannan dukkaninsu aran gama su da annabi da sahabbai da ta yi musu kyau da shi ne allah maɗaukakin sarki yake ishara da shi a cikin wannan wannan wasaƙuƙun mulka sha wannan ya sa har sahabbai suka kwace mulkin ƙasar sha abadal abidina wa da'arar dahire har abadal abidina aka karɓe mulki a karya daular su ta kafurce a wannan lokaci wala tazalu isabatul islam qa'imatun bi sham har yanzu al'ummar musulmi su suke tsaye wajen kula da al'amari da jagorancin kasar sham hatta yanzu da isa bin maryam har zuwa lokacin saukar annabi isa dan maryam alayhi salam wa hum kadhalika suna haka wa yahkumu bi millatil islam shi kansa annabi isa in yazo zai yi hukunci ne da addinin musulunci wa shar'i muhammadin da shari'ar annabi muhammad alaihi afdalus salatu wassalam fa yaksaru saliba annabi isa in yazo zai dora daga aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya zai karya cross wa yaqtulul khinzira zai kashe alade wa yadhul jizyata zai soke jizya wa la yaqbalu illa islam zai zama annabi isa ba zai karbi tayin wani abu sai musulunci yanzu kam kafin zuwan annabi isa an ba da dama ko mutum ya musulunta ko ya biya jizya in yana kasan musulmi ya ci gaba da addininsa to in annabi isa ya bayyana wannan zaɓin ma za a janye shi ko dai mutum ya musulunta ko kuma a yake shi Allah maɗaukakin sarki ce duribat alaihim udilla duribat alaihim udilla ay ja'ala Allahu al-hawan was-saghar amran laziman la yufariqu al-yahuda Allah maɗaukakin sarki ya sanya kaskanci da wulakanci wani al'amari ne na dindindin da baya rabuwa da yahudawa da yadda kake ganin kamar duniya tana hannun suna juya ta yadda suka ga dama wannan kaskancin da wulakancin yana tattare da su yana tare da su saboda Allah ta'ala ne ya kakaba musu shi babu mai iya ce musu shi ila yau kiyama shi yasa Allah ta'ala ce duriban alaihi mafilla an riga an sanya musu kaskanci da wulakanci wa hum adilla kaskantattu ne shi yasa suke ta kokarin wannan fadan suke ta kashe so suke sai sun zama sofafawa sun zama sun yi daraja sun ƙara ƙima sun ƙara mutunci shi yasa damar da Allah ta'ala ba su suke ta karkashe musulmi a Palestine suke ta zalunci su mamaye can su mamaye can su mamaye can amma fahum adilla a haƙiƙanin gaskiya kaskantattu ne a kaskance suke muhtaqaruna ababan wulakantarwa ne babu wata daraja ko wata kima da wani bai yahudi ya ta ballantana har ya zama maka abin koyi kaskantattu ne ababen wulakantarwa aina ma wujidu da inda aka same su illa bi ahadin min Allah wa ahadin min an-nas ya'manuna bihi ala anfusihim wa amwalihim sai dai idan sun riki wani alƙawari daga Allah madaukakin sarki ko sun riki alƙawari daga wajen mutane wanda wannan shi zai amintar da su ya amintar da dukiyarsu amma matukar ba wani alƙawari da yarjejeniya aka yi da su ba na za su biya jizya in dai daular musulunci tana ƙasa tana wuri kuma musulunci shi yake da ta cewa a wuri kuma a ƙarƙashin daular musuluncin akwai yahudawa to a wannan ƙasƙancin da wulakancin za a ci gaba da mu'amalantar su kuma sannan ba za su zauna ƙalau ba har sai in sun riƙi wani alƙawari daga Allah ko alkawari daga mutane ta hanyar biyan jizya da kuma lazumta musu hukuncen-hukuncen addinin musulunci a ce ba za su dinga sa yawo da abin da zai alamta su ba musulmi ba ba za su dinga yawo da gajeren wando da sarka suna fito da safa da karnuka suna yawo ba za a basu siyaka ba za a bari su dinga rataye cross ba suna daular musulunci dukkan wasu ahkam na milla za a lazumta musu can in mutum ya ɓuya shi ishi ya aikata abin da yake ganin zai aikata amma ya nuna yana da wata izza ya nuna yana da wata isa ya nuna yana da wani yanci na ya bayyanar da abin da yake kishiyar addini a ƙarƙashin daular musulunci da suka saba shi ne ma'ana duribat alaihim zillatu aina ma suqifu illa bi hablin min Allah wa hablin min an-nas to da wannan Allah suka rika daga Allah da alƙawar da suka rika daga wurin mutane wato karkashin daular musulunci wannan shi zai ba su damar samun aminci akan kawunan su samun aminci akan dukiyoyin su ba za a taba musu dukiya ba domin an yi yarjejeniya da alƙawarin za su zauna a ƙasar musulmi amma za su dinga biyan jizya kuma za su dinga martaba dokokin musulunci ba za su dinga faɗa da addini a zahiri Allah madaukakin sarki yake cewa wa duribat alaihimul maska sannan Allah maɗaukakin sarki ya kuma sanya musu maskana wato talauci duribat alaihimul maskana ay ulzumuha qadar wa shar'a an lazumta musu talauci da wulakanci qadaran wa shar'an wani za ƙara don haka ne Allah ta'ala ce zalika bi ma kanu a zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatin lahi wa yaqtuluna al-anbiya bi ghairi haqq ay inna ma hamalahum ala zalika al-kibr wal baghy wal hasad abinda ya kai su ga wannan wato kaskanci da suke ciki saboda girman kai saboda zalunci saboda hasada fa aqabahum zalika dhillah والصغارة والمسكنة أبدا متصلا بذل الآخرة هكذا ستيجا بدا ɗaukan wannan wulakanci da kaskanci har kuma ya sadar da su ya zarce da su zuwa ga wulakancin lahira wanda yake na di na dindindin ina fata an gane sannan Allah madaukakin sarki ce zalika bima asau wa kanu ya'tadun ay inna ma hamalahum ala al-kufri bi ayatina abinda yasa su kafircewa ayoyin Allah wa qatil rusulillah abin da yasa kashi yasa su karkashe manzannin Allah wa qayyidu lidhalika annahum kanu yuqsiruna al-isyana li awamirillahi wal isyana li ma'asillah sabida sun yi fice sun kasance suna yawaita saba wa umarnin Allah da zai kewa abubuwan da Allah ta'ala ya hana wa li'tida fi shar'illah da yin ta'addanci wa shari'ar Allah madaukakin sarki wannan yasa suka samu kansu a abin da suka samu na kaskanci da wulakanci wa raja'u bi ghadabin min Allah sannan za su dawo da wulakanci ko da fushi daga Allah madaukakin sarki mustahiqina lahu suna masu cancanta sa wa duribat alayhim ad-dillatu wal maskana ay fala tara al-yahudiyya illa wa alayhi al-khawf abinda ake nufi ba za ka taba ganin ba yahudi ba face a tsorace ki yanzu ka duba 'yar ƙaramar ko 'yar al'umma wadda take falastinawa raunana talakawa waɗanda ba wasu makamai gare su ba ba wani arziki gare su ba amma ka duba makwabtakar da suka yi da su dubu irin shinge da ganuwar da suka sa a firgita suke tun da kun fi su ƙarfin makamai kun fi su ƙarfin tattalin arziki wannan ganuwar da kuka yi kuka shata tsakaninku da su ta ne wannan ayar ce take fada wa kansu ba wanda ya kai su tsoron mutuwa ba wanda ya kai su tsoron mutuwa wannan yana daga cikin abin da Allah ta'ala ya aqaba musu ila yawmin qiyama ina fata gani shine abin da Allah ta'ala yake gaya mana nan babu wani yahudi da za a gan shi illa wa alaihi alkhawf war ru'b min ahalin imani a tsorace suke game da masu imani so suke su kare masu imani kuma abin ya gagara su yi ruwan wuta su jefa bamai masu illa a karkashe yara a kashe mata a kashe tsofaffi a rushe gine-gine makarantu kasuwanni masana'antu amma lokacin sallah yana yi za ka ji ashadu Allah ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan sautin shine ba sa so wannan shine babban tashin hankali yanzu duk wannan ruwan wutar da suka yi har yanzu akwai mai cewa mai faɗin wannan kalmar ai da an faɗi wannan kalmar wani irin bam ne aka jefa musu sai su sake zama cikin zulumi cikin tsoro da firgici wannan shine abin da Allah ta'ala ya faɗa babu wani bai yahudi duk inda yake face a tsorace ki da kai kana da imani ذلك الذي جعله الله عليهم wannan abin da Allah ta'ala ya sanya musu ga makaman ga dukiyar kai kana jifan su da dutse a masu wanda suke ji Falastina na wani lokaci da dutse za ka ga suna jifan su ko kuma makamai waɗanda suke masu gajeren zango amma su daga can za su saito makami mai dogon zango ya zo ya yi illa ya karkashe abin ya rushe ya rugurguje ainihin wato bangaren Falastina amma har yanzu hankalinsu bai kwanta ba kuma ba zai kwanta ba har yanzu ba su iya samun nutsuwa ba kuma ba za su same ta ba har yanzu a firgici suke a tsorata suke kuma wannan firgicin da tsoro ba za su fita daga gare shi ba domin Allah ta'ala ne ka gaba musu shi bi sababi kufrihim billah saboda ba dai sun ce ba sa yi da Allah ba ba sun cewa ayoyin Allah ba وتجاوزهم حدودا بعد سن كيتري إياكوكين الله با وقتلهم الأنبياء ظلما واعتداء بعد سن كركشي وألا ينقي كنسبا كما بس ظالمتي تعدنتي وما جرأهم على هذا babu abin da ya sa su suka yi wannan yi wa Allah wannan tsaurin ido da taurin kai illam tikabahum lil ma'asi face haikewarsu ga manya-manyan zunubai da laifuka wata jawo zahon hududallahi da kuma ketarewarsu ainihin wato iyakokin Allah shine zalika bima asaw wa kanu ya'tadu to saboda adalci irin na Allah sai ce laisu sawa'a ba zubi ɗaya suke ba su ahlul kitabin nan da kaji ana tabbatar su ana ta gaya maka hadarin su ana faɗa maka illolin su da rashin kirkin su sai Allah ya ce laisu sawa'a dukan su ba wai daidai wa da suke ba ba abu ɗaya bane min ahlul kitabi adalci irin na Allah kuma wannan shine sifar musulmi yace min ahlul kitabi daga cikin ahlul kitabi din ummatun qa'imatun akwai wata al'umma a cikin su nagartacciya a tsaye take yatluna ayatin lahi suna karanta ayoyin Allah ana al-laili cikin dare wa hum yasjuduna suna sujada ay laysa ahlul kitab ahlul kitab mutasawiyin mutasawiyin ko mutasawi wato ahlul kitabi ba daidai wa daidai suke ba dan karka karka inda aka sa ahlul kitabi ka dauka zibi ɗaya ne ma'auninsu ɗaya ne famin hum jama'atun mustaqimatun ala amrillah a cikinsu akwai wata jama'a wadda take tsaye akan umarnin Allah mu'minatun bi rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam akwai wasu daga cikinsu waɗanda suka yi imani da manzancin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqumuna al-laila suna yin qiyamul layli murattilina ayatul qur'anil karim suna rera ayoyin alqur'ani mai girma muqbilina ala munajati llahi fi salawatihim suna kuma fuskantar ganawa da Allah madaukakin sarki a cikin wato sallolin su kenan kaga a cikin ahlul kitab akwai waɗanda suke ma'abuta kirki da nagarta kamar yadda aka samu daga Abdullahi bin Mas'ud yace akhara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatul isha wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta sallar isha to amma su waye waɗanda suka yi aikin da ai karba da ikhlasi Allah shi kadai ya san waɗanda suka yi aikin dan shi shi kadai ya san waɗanda suka yi aiki da wata manufa ba da shi ba Allah madaukakin sarki yace
إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون ممتاز إن الذين كفروا الله تعالى للي وأن لسك كافر لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا دوكيوينسو لأيانسو ba za su tsina na musu komai a wurin Allah wa ulaika ashabun nar Allah ya ce waɗannan su ne ƴan wuta hum fiha khaliduna suna masu dawama a cikin ta masalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati dunya misalin abinda suke kashewa suke batarwa na dukiya a cikin wannan rayuwa ta duniya kamar salirihin fiha sirrun kamar wata iska ce wadda take da wani sanyi matsananci asabat harta qaumin da ta afkawa wato wato abin shukar wasu mutane zalamu anfusahum da suka zalunci kawunan su fa ahlakat kuma ainihin ta halaka shi wa ma zalamahumullah Allah bai zalunce su ba walakin walakin anfusahum yadhlimun sai dai su ne suka zalunci kawunan su Allah madaukakin sarki ce innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirce bi ayati llahi da ayoyin Allah wa kadzabu rusulahu suka ƙaryata manzannin Allah lan tadfa'a anhum amwaluhum wala auladuhum shay'an min azabillah tarin dukiyoyinsu tarin 'ya'yansu, wai ba za su iya tunkuɗe musu komai ba na azabar Allah fi duniya a nan duniya wala fil akhirah ko a lahira in Allah maɗaukakin sarki ya tashi ɗaukar mataki akan duk waɗanda suka kafirce wa ayoyinsa suka ƙaryata manzanninsa to tarin dukiya tarin magoya baya ƙarfin mulki ƙarfin faɗa a shi baya hana Allah ɗaukar mataki lallai duk waɗanda suka yi wa Allah irin wannan laifi suka kafirce wa Allah suka kamurcewa manzannin Allah maɗaukakin sarki, to dukiyoyinsu in su suke ingiza su zuwa yi wa Allah wannan fitsara. Idan tarin ‘ya'ya da suka mallaka suke da su, su ne suka sa suke yi wa Allah maɗaukakin sarki ainihin wato tsageranci wajen kangare wa ayoyinsa, wajen ƙaryata manzanninsa, to Allah yana shaida musu tarin dukiyoyinsu, tarin ‘ya'yayensu, wayannan ba za su amfanar musu da komai ba dan ba za su iya ingije musu azabar Allah ba a nan duniya in Allah ya so ɗanɗana musu kuɗa so min taɓi tun a nan duniya babu wani mahaluki da yake gata a wajensu da ya hana yake sai ya hana wannan azaba ta shafe su haka ranar tashin alkiyama ba su da wata dukiya ba su da wani abu da za su gabatar a matsayin fansa wanda zai fanshe su daga azabar Allah a wannan rana. Wa ula'ika domin waɗannan masu irin wannan sifa, ashabun nari ba wasu ba ne face ma'abuta wutan, ba su dace da ko'ina ba sai wuta, ba wani mazauni da ya fi cancantar su in ba gidan wuta ba. Babu wani irin tarba da ya kamata a yi musu in ba tarba ta azaba ba. babu wani albushir da ya kamata a yi musu in ba bakin albushir ba Allah ta'ala ya ce ashabun nari domin ma'abota wuta ne almulazimuna laha waɗanda suke lazumtata la ya tsarutu da minha babu ranar fitarsu daga cikinta Allah ta'ala ce ka san misalin kafirai waɗanda suke narka dukiya suke ciyar da dukiyarsu masalu ma yunfiqu alkafiruna ai shine masalu ma yunfiquna ai masalu ma yunfiqul kafiruna misalin abinda kafiran da suke ta kashewa na dukiya fi wujuhil khair a fuskoki daban-daban na alkhairi addara ma a ce irin magungunan da suke kawo na polio na kaza na maganin kansa da kaza suna ta bayarwa kyauta a ɗauka babu wata kutun gwila ko cutarwa a ciki Allah ya ce to duk wannan aikin jin kai da suke yi ƙasashen da ake talauci su dinga kai gudunmawa inda ake yaƙe-yaƙe kaji suna kai ɗaukin magunguna suna kai abinci a ce wani kafiri wanda shi ne wanda ya fi kowa kuɗi ko yana daga cikin masu kuɗi a duniya a ce ya ware wani foundation ya ware wata gidauniya don taimakawa marayu ko gajiyayyu ko mata ko kaza ko ilimi duk wannan kudaden da suke narkawa masu dukiyar dukiya in ji Allah madaukakin sarki ce ka san misalin wannan kudin da suke kashewa kaga za ka ga kai ai kafiran nan ba dama ai suna abin kirki ai America ta yi kaza ai Ingila ce ta yi kaza ai ƙasar kaza ce take kawo gudunmawa kaza ai magungunan da ake sha tallafi mafi tsoka ƙasa kaza ce ta janye shi yasa ba dan haka ba da ba za a iya siyan sa ba saboda tsadar sa ka san da suna irin waɗannan abubuwa suna gina makarantu suna gina aiki suna yin empowerment a ce su ɗebi matasa su ba su sana'o'i musamman mata suna ba wa mata sana'o'i da kaza kaza akwai NGO suna nan kala kala da cewa a yi wa hankalatu wa luratu a kula da su sosai na fata gane yawa suna nan suna ta yawa kuma suna ta yin waɗannan ayyukan na jin kai wanda in kai baka gane su waye su ba za ka ji kana wani nau'i na ƙaunar su za ka dinga ganin kamar bai kamata a dinga aibata su ba da yawa saboda kai baka san dawan garin Allah ta'ala yake ce maka masal ma yunfiquna مثل ما ينفق الكافرون في وجوه الخير في هذه الحياة الدنيا a wannan rayuwar ta duniya ba ƙarya suna ciyar da dukiyarsu wajen ayyuka daban-daban na alkhairi wa ma yu'amminunahu da irin abin da suke buri da fatan samun min sawabi na lada ko sakamako kama sarri in fi hasir sai Allah ya ce ba abin da za su samu da lada waɗanda kuma suka waru wata dukiyar dan fada da musulunci su ma cikin suratul anfal Allah ya ga mana innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah Allah ya ce fa sayunfiquna za su tarraka kudin za su ta kashewa su suke su daina a daina cewa la ilaha illallah so suke addinin manzon Allah ya bushe fa sayunfiquna Allah ya ce ne thumma takunu alaihim hasar thumma yughlabun والذين كفروا الى جهنم يحشرون kaga wayancan wayanda suke ciyar da dukiyar suke kashe ta wajen fada da addini Allah ya faɗi cewa za su kashe amma zai zamanto kashewar ba ta da wata fa'ida da ƙarshe ne musulunci zai ɗaukaka da idan Allah sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam za ta ɗaukaka insha Allah to sai Allah madaukakin sarki ke cewa in kuma suna yin wayannan ayyukan na alkhairi da nufin samu wani sakamako Allah ta'ala ce babu wani sakamako da za su samu a wurin Allah kama taririhin kamar iska ce fiha bardun shadidun da take dauke da wani irin sanyi mai tsanani asabat harta qaumin ai habbat ala zarqi qaumin wannan iskar mai tsananin sanyi irin jaura din sai ta taso da ta taso sai ta afkawa shukar wasu mutane zalamu anfusahum wanda su wa'annan mutanen sun zalunci kawunansu amma wannan shukar kanu yarjuna khairahu sun sare za a samu alheri a wannan shukar sun zuba taki sun zuba magani sun yi kula da wannan shukar suna sa ran garuwan dambana ya zuba da yawa suna sa ran samun alheri da amfanin gona mai yawa sai wannan iskar mai dauke da matsanancin sanyi sai ta mutu kan gonakin nasu gaba ɗaya amfanin ya ƙone ya mutu to haka misalin aikin kafiran da suke duk wani aikin jin kai da suke yi na ciyar da dukiyarsu Allah ce ba shi da maraba da irin wannan kaji wani kwatance da Allah ta'ala ya baya wa bi sababi dhunubihim lam tubqi ar-rihu minhu shay'an saboda irin zunubin su da mugun aikin su wannan iskar bata rage komai ba na amfanin gonar da suka shuka wa haula'i kafiru Allah ta'ala ce waɗannan kafiran su ma la yajiduna fil akhirati thawaban kaman yanda ka san wayancan da iska matsananciya ta jaura ta buta gonakin su ta kone gonakin ba su tsira da komai ba ko tiya ɗaya ba su ɗauka ba haka kafiran nan duk wannan aikin jin da suke ranar tashin kiyama Allah bai karɓa ba abinda za su gani na lada وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا تدعنا تلابيس haka Allah ta'ala ce abinda suke sa ran samu to la yajiduna fil akhirati thawaban ba za su samu wani sakamako ba a lahira wa ma zalamahum Allah bi zalika rashin samun sakamako a lahira ba fa Allah ne ya zalunce su Allah fa bai zalunce su kan su ɗauka to ya duk wannan aiki da suka yi an ce wanda ya taimaki gajiyayye ko ya taimaki maraya ko ya taimaki mai rauni Allah zai ba shi lada ya sun yi aikin din kai kuma za su tashi babu wani abu kamar kar su tuhumi Allah da ya zalunce su wa ma zalamahum Allah Allah bai zalunce su walakin na'um zalamu anfusahum su ne suka zalunci kawunansu bi kufrihim wa isyanihim saboda kafircin su da kuma kangare wa dokokin Allah wannan shine muqabilin abinda Allah ta'ala ya musu shine muqabilin aikin su kafircewa Allah sabawa dokokin Allah karyata manzannin Allah kadai ya isa Allah ya rushe dukkan aikin da suka yi komai yawan sarkirki na fata an gani insha Allah za mu tashi ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bi qanati za mu mu cigaba Allah yana ta gaya mana su waye kafiran nan kuma wannan ayoyin da zamu karanta za mu cigaba da Allah yana cigaba da wayar da kan al'ummar musulmi su san irin zaman da suke yi da waɗanda ba musulmi ba su san irin zaman da suke yi da kafirai dan ba daidai bane ka zama kidahumi ba daidai bane ka zama dunku shi ya fi ka wayo ya fi ka dabara ba daidai bane so saboda haka insha Allah zamu ji me Allah ta'ala zai gaya mana game da wata sifa cikin sifofin sa abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu dada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah mu dauke sarki ya gafarta mana Allah mu dauke sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon kauce mata Allah mu dauke sarki ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu maza da mata waɗanda suke ba su da lafiya cikin maza da mata na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya kuma Allah ya kare mu da lafiya dukkan masu bukatu na alkhairi Allah ka biya musu waɗanda suke cikin kunci Allah ka yaye musu waɗanda suke cikin damuwa Allah ka kawar musu da ita Allah madaukakin sarki ka shirya ka shirya zuriyar mu Allah madaukakin sarki ka sanya albarka cikin ilimin mu Allah ka sanya albarka cikin iyalan mu Allah ka sanya albarka cikin neman mu Allah ka sanya albarka cikin dukkan abin da ka ba mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله